ina fata an gane dan haka Abu Hurairah yace sai wannan mutum ya ƙara ba shi tausayi sama da yadda ya tausaya mai ajiya sai ya ƙara kyale shi ya ƙara tafiya yana zuwa wajen manzo Allah ne bai ƙara cewa ya kuka yi da abokinka Abu Hurairah yace ya ƙara mun kuka talauci yace iyali sun mishi yawa kan annabi yace sai ya sake dawowa ƙarya yake yace to karo na uku da na damki wannan tsohon bayan ya dawo din nace yau kan ba zan sake ka ba har sai na kai ka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda na gane abin da aka akwai shekantaka yace to anan ne da wannan shedanin nan ya tabbatar da cewa yau ba zan sake shi ba sai yace kaga zan maka wani alƙawari in ka sake ni zan gaya maka wani aya a cikin littafin wanda duk sanda ka karanta shi to za ka rinka samun tsaro daga irina abu hurairah ya ce to gaya mun su da ma sahabbai suna son in dai karatu za a musu a qur'ani yace ayatul kursi duk sanda ka karanta to da ni da iri na ba za mu iya kusantar ka ba kuma shikenan abu hurairah yace na samu makami yana zuwa ya sake samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace wannan abin da ya gaya maka gaskiya ne tare da shi shedanin nan fa makareci ne jama'an gane wannan da kyau ko ashahid da muke son mu fitar a nan ba wai asali kissar muke son mu bada ba amma kaga tun wani lokaci aka fara tara kayan zakkan nan tun farkon azumi kenan wasu sun fitar da nasu zakkan kafin azumi ya zo ƙarshe ko to ishara akan inda wani larura misali a ce an shiga wani yanayi da al'umma suna cikin matsanancin bukata kuma babu masu bada ainihin sadakar talakawa suna ta faduwa suna suma saboda yunwa kai kuma kana da wadatar da zaka iya fitar da zakkanka amma in ka ce zaka rinka yin sadaka ba zai wadata ba aka ce to an baka fatawan kai ka fitar da zakkanka tun farkon azumi ka ba waɗannan mabukatan ina fatan jama'a an gane abu na biyu wannan mun kawo shi ne a ƙarƙashin maganar da ya cewa ba a son a fitar da shi kafin lokacin shi ko sai abu na biyu ya ce ya rudu hal muslimu an nafsihi wa amman ya uluhum kazzauja wal waladi wal walidaini wannan zakka yana kan kowane musulmi matukar kai musulmi ne to zakkan na kanka sannan in kai magidanci ne akwai waɗanda suka gaza su iya fitarwa kansa a ƙarƙashin ka to kai zaka fitar musu kaman wa kaman matanka ina fatan fahimta za mu zo mu ji mata su ma za su iya fitarwa kansu musamman in suna da hali dan ka sa akwai wasu matan da sun fi mazajen su wadata to irin waɗannan matan su za su fitarwa kansu da mata masu cewa za su yi sana'a ko aikin nan kenan kana da hanyar neman kuɗi kenan ko to ita ma za ta fitarwa kanta ina fatan jama'a an gane eh dama sun ce dalilin da yasa suke aiki kenan ko don su taimaka wa mazajen to ta taimaka wa kanta ma ana yawwa kan ta yi wayo cewa ai kai aka ce za ka fitar mu eh kina aiki ki fitarwa kanki mun gane da kyau ko yawwa don haka a miji zai fitarwa matar shi da ainihin ƴaƴan shi da suke karkashin shi wannan da ciyarwansu da shayarwansu yana wuyan shi ma'ana 'ya'yan da basu balaga ba sun fara sana'a ko sun fara neman kuɗi a karan kansu an fahimta ko zai fitar wa waɗannan yara sannan walwalidaini da iyayen shi idan su ma ba su da hali ma'ana ya koma ya zan shi ne yake ɗaukar nauyin iyayen to zai fitar wa iyayen su zama an gane wannan mala ya ce wa ya juzu an yakhrujuha an anfusihim kun ga magana waɗannan duk da aka ambata fa kar su ɗauka tun da an ce baban su zai fitar musu ce shikenan aini nauyi na yana kan boss a kai ma boss ne an gane wannan da kyau ko ka ji wai uban shi ne ma boss to za su iya fitarwa kansu in suna da hali wannan kuma shine ingantaccen magana da haka in ka koma yanzu sai ka tara iyalanka yace eh ke to dama akwai raguwan kuɗi a account ɗinki ko in karba albashin bara to ki tattala na zakanki yana kanki kai ma eh kana zuwa wurin aiki na san oganka na biyan ka to kai ma ka fitarwa kanka amma waɗannan 'yan talabukun nan masu tsalle-tsalle akan titi din nan to su kam sai ka lissafa ka ce waɗannan su zan fidda musu kaga sai ka san abin da yake akan kacin yanzu kenan ko haka ya kamata abu na gaba mala yace wa yustahabbu anil janin kun ga magana ko an so ko da tayi ne da ke ciki da ake tsammatan wato haihuwan shi to shi ma a fitar mishi jama'a an gane wannan da kyau ko sai abu na gaba mala yace la tasqutu anil madini walla al faqiri idza kana ladayhi ma yazidu an hajatihi wa iyalihi yawm al wannan zakkan nan ba ta fada akan wanda ake bin shi basussuka ba ma'ana kana da wasu basussuka da ka ci amma a yanzu haka ka fi ƙarfin abin da za ka ci ranar sallah ai akwai wasu bashi ma na mawadata ko yawwa ma'ana ba wai don bashi da shi ba yasa ya ci bashi a ƙa'ida ne kawai na irin rayuwa abin ya ya zama irin wannan ba dan bai da hali ba amma zai ci bashi nan zai ci ba to bai riga biya waɗannan ba su sukan ba kai ya ce to ai ni ana bi na bashi ba zan fitar ba a za ka fitar sannan wanda yake talaka talakan da abincin cin shi da shan shi na yini bai fi karfin shi ba shi ake nufi da talaka nan ba wai miskinin da sai ya je ya nema zai ci ba a akwai da daman muna rayuwa cikin irin wannan matakin ne ko gaje shi ba wai masu kuɗin ne mu ba amma kuma akwai rufin asiri to irin mai wannan rufin asiri da yake ya mallaki abin da ya san zai ci ranar sallah to shi ma zai fitar jama'a ana fahimta ko na shi ma ne yake cewa walahu ikhrajiha mimma ja'ahu min zakati ga wanda kuma aka tsammaci cewa miskini ne shi bai da abin da zai ciyar sai wasu suka kawo mai suka fitar mishi a halin wannan abin kuma sai ya mai da shi mawadaci kuma to shi ma yana iya fitarwa daga abin da ya samu ma'ana shi kuma ya gano akwai wanda yake kasa da shi sai aka kawo mai shi zakkan to idan ya karba zai iya ƙara fitarwa shi ma ya ba wani mabukacin ko mun gane jama'a matsala ta gaba mala yace takhruju min al-quti kal urzi wal qamhi wa ma suni'a minhuma sannan ana fitar da wannan zakkan konan ne daga nau'in abinci na hatsi an fahimta imala yace kamar masara ko alkama waɗannan su ne kayan hatsi mafi yawa wanda ake ta'amuli da su a cikin al'umma mala yace sannan kuma banda su kadai za a iya fitarwa daga abin da aka sana'anta daga waɗannan kamar me kamar misali akwai masu nikan gari na tuwo ko kaga asali shi daga masara ne to za ka iya fitarwa daga garin tuwon nan ko garin alkama ko wani abu makamancin haka wani zai ce to ya kenan ba kana siyan buhun samobita ba za ka iya fitarwa daga samo kai ma to yaya awon yanzu zai zama shi ma sai ya kai wannan kima da aka ce na 3 kg ina fata haka an gane da haka wanda yake son ya fitar da garin samo buhun samo din na ana cewa kilo goma ne ko to kaga kusan za ka iya fitarwa mutum uku kenan a madadin shi ma'ana an ka ba da buhun samo guda to sai ka kirga mutum uku ka ce ka fitar musu mun fahimta jama'a yawwa mala yake cewa idza balaga talatata kilogram kun gani ko in ya kai awo kilo uku na ma na abin awo abu na gaba yace juzu dafu aktara min fitrati li wahidi sannan ya halatta mutum ya fitar na wato abin da aka fitarwa mutane da yawa a ba mutum ɗaya. Kun gane? Misali gidan ku hudu ne, da kai da matanka da yayanka guda biyu, sai ka fitar da tiya hudu. Wannan tiya hudun sai ka ga wani wanda duka duka ba ba za su ishe shi ba. An gane ko karka ce sai ka daddasa shi ka rarraba a sai ka ce ba shi shi kadai din. Daidai ne yin haka. Wa yustahabbu ikhrajiha a kama yajuzu taqsimul fitra alwahid ala aktar min wahid kamar yadda misali zaka ga akwai wasu gida gidan yawa ne ko sai yanzu sun fitar da kusan buhu biyar saboda yawan su to kaga buhu biyar anan kuma yayi wa mutum da yawa to an fitar da mutane da yawa to nan kuma za a iya karkasawa a baiwa waɗanda za a ba so on both sides in aka yi ya halatta za a iya tara na mutane da yawa a ba mutum daya za kuma iya rarrabawa a ba mutane gwargwadon yadda aka ga kima abin da aka fitar wa yi sahabu ikhrajiha min ajwadi wa an fa'i ma yaji kuma an so jama'a an mutum ya tashi fitarwa ya fitar daga abinci mafi daraja wanda ya san shine abin da mutane suka fi bukata kuma wanda shi ma a irin mutuncin shi zai fi so kaga yanzu kowa zai fi son a bashi shinkafa fiye da masara ko kowa zai fitar a shinkafa da ba Allah ya sa mu dace sannan malam ya ce takhruju fil baladi alladhi wujibat alayhi fi aw wajabat alayhi fi an so idan mutum ya fitar jama'a miskinin da za a ba ya zama kuna tare da shi ne a unguwa haka aka fi so ko kuma a garin da kake a nan ne miskinin yake to amma za mu zo mu ji akwai wasu garuruka wanda duk ‘yan mala'u ne ina fata an gane ba miskinai a garin to nan ya za a yi shi kenan sai a aika wani garin da ke makwabci ko wani waje inda aka san miskinai suke misali ka kaddari irin waɗanda suke rayuwa a abuja wanda kowa mai arziki ne a abuja ko to sai mutum ya fitar ya rasa wanda zai ba wallahi duk garin bai san shi wani talaka da zai ba ba to kana iya badawa sai a maido shi ƙauyen an gane amma abin da aka fi so matukar akwai miskini wanda yake mabukaci a inda kake rayuwa to shi aka fi so a ba wa yajuzu naqli halil haja kama law lam yajid fi fuqara ka gani ko kuma babu laifi za a iya daukan shi a kai wani garin musamman idan babu wanda za a ba a garin da kake ko irin masu rayuwa a kwatas kwatas kwatas din nan na ma'aikacin gwamnati wanda dukansu mawadata ne za a ga kuma babban ma'aikata ne ko babban makaranta ne ko kuma wani a GRA ne ko wani abu makamancin haka ina fatan jama'a gani abu na gaba mana yace yustahabbu ikhrajaha sabahu yawmal eid abinda aka fi so jama'a shine asali a fitar da shi ne a safiyar ranar Eid wato in aka ce yau da safe shine Eid to a wannan safin ake son ka je ka ba wanda za aka ce a ba don me don dama ana so a samu wadatan wannan yinin ne ya zan ba wanda yake cikin kunci na dai abin da zai ci rana amma haka za ka ga an wayi gari wasu suna cikin kunci da takaici ana murnan sallah jama'a amma shi yana takaicin abin da zai ci wallahi wannan ba daidai bane a cikin al'umman musulmai fa jama'a kowa kuma ga gidan shi nan ana ta jin suya ana ta jin dafe-dafe da wane ne wane ne amma shi gashi sai kanshin kawai yake duka yana tunanin shiya ma za a yi ne yara na kuka wannan ba daidai ba ne jama'a Allah ya kiyaye da haka an so a fitar da shi a safiyar ranar sai malam ya ce au lailatahu ko kuma daren da za a wayi gari sallah wa qablahu bi yawmin aw yawmayn ko kuma mutum ya fitar da shi kafin wannan daren ko safiyar da dare ɗaya ko dare biyu ko yini ɗaya ko yini biyu ma'ana ana gobe sallah ko jibi sallah shi ma ana iya fitarwa to wanda ake son a fitar gobe sallah ko jibi sallah shine wanda ka san sai an yi mai wasu aikace aikace kafin ya zama abin da za a ci misali yanzu ka ɗibo buhun masara biyar ka kawo ma mutum da safe ranar sallah da Allah ya zai yi da shi masu nika ma ba sa yi ranar ko ko jama'a to zai kama ɗiban busasshen masara ne yana watsawa a baki kaga baka mai adalci ba to wanda ya san zai fitar da abubuwa makamancin wannan wanda ana buƙatar a sarrafa shi musamman yadda ba wuta a Najeriya nan za mu tawa Najeriya gori har sai gwamnati sun gyara mu nan ba ma ba ma kwana da wuta jama'a ina ba ta an gane in muka ga wuta na awa biyar to murna muke yi kaga wasu kasashe yanzu za su ta mamaki yi gwamnatocin kasan ne duk sun sace na baya yanzu ake kokarin a gyara kuma abin da wahala Allah ya kiyaye don haka jama'a sai ka je ka ga an kai nika ya kwana a gidan nika saboda ba wutar da za a nika shi shi kuma mai gidan nika in yace zai rika yi da na mai to cajin da zai yi wa talakawa ba za su iya biya ba dole shi ma yake ba wuta sai a kwana ɗaya a kwana biyu masarar da mutum yake son ya ci yau don Allah ya sai bayan mako ɗaya zai samu to kaga irin wannan ka kai mai ranar sallah ba magana kenan don haka za ka iya fitar da irin waɗannan ana gobe sallah jibi sallah don wanda ka ba ya samu ya san hikiman da zai mishi kafin ainihin wato ranar sallah amma idan ya zan kamar wanda suke already made ne kamar yadda muka ce wanda yake son ya bada buhun semo din nan ko ko shinkafa wanda dama shi direct dafa shi za a yi a haka to irin wannan kana iya bari sai jaran ko da safe ranar sallah ina fatan jama'a gane na wa alaikum salam ya ba shi kudi cewa ya je ya samu gaskiya ne haka lallai malamai sun an yi wato tattauna wannan kadiya cewa shin mutum na iya ba da zakkar shi ta kono a madadin kuɗi amma malamai suka ce a'a shi zakkan fidda kai ba a fitar da da shi ta hanyar kuɗi sai dai abinci lallai ilalla sai dai abincin zaka bada to idan ka lura cewa wanda aka tarawa kayan abinci ne bai da kudin sarrafawa sai ka kara mishi da kudin ai kowa na san Allah ya mai kari shi ma ko yawa ka fitar sai ka kara mai kace da Allah ga wasu dubu goma na kaya hakuri ban da su ne da yawa kaga wanda aka ba dubu goma zai ji cewa kai ko dai sallar nan shi kadai zai yi ta ne ma'ana zai ji karfi karfi a jikin shi ba haka bane to haka ya kamata insha Allah na'am eh ai shine in aka she za a aka ce a fitar da abincin to amma ka fitar da abincin sai ka ƙara da da kuɗin wani wani talakan bai san ciwon kanshi ba kuma in ka bashi kuɗin na madadin abincin to ba ba abincin zai siya ba zai fara tunanin dama yana da wani ɗaki da yake sai ya ƙarasa to sai je ya kira birkila ko da iyalan shi ba za su ci abincin ba ina fata an gane shi yasa aka ce a fitar da abincin ne jama'a Allah ya sa mu dace na'am eh abin da za a fitar duk ɗaya ne ba bambanci tsakanin mai gemu da yaro jariri da za a fitar duk abu ɗaya za a fitar da namiji da mace duk sa'i ɗaya ne ina fata an gane na'am malam haka gaskiya ne wannan tambaya yana da mahimmanci mai tambaya yana cewa kamar irin yara almajirai da za ka ga mata suna sa su aikace aikace a gida su suke shara suke kai niƙa suke wanke wanke da makamancinsu sai ka ga kusan a gidan yaron ke cin abinci kwanan shi na gidan to ma damar ci shi da can shi ya zama nauyin gidan ne to za a fitar mishi shi ma ya zama yaron gidan an fahimta ko dan zaka ga a ranar shi ma a nan gidan yake kewaye da walwalan shi so a fitar mishi na'am malam haka masara wannan babu laifi idan gwargwadon abin da yake da hali kenan gaskiya ne mai tambaya yana cewa to kamar wanda za a fitar da yawa to ana iya fitar da na wasu misali shinkafa na wasu masara daidai ne haka insha Allah musamman in ba shi da halin ya fitar da shi wancan iri bai daya amma kuma yana son ya samu mai daraja kuma ya hada babu laifi akan haka insha Allah na'am ala ga wata wala tambayan dai ne ko to alhamdulillah abu na gaba na'am malikin sura na'am Naji. Ya wuce sai. Haka. A ma'ana sai zan yana da wadatan da shi kadai ne amma kuma zai iya bada buhu ɗaya na sabu. eh babu laifi insha Allah babu laifi dan da abinda mutum yayi wa ahsinu ko inna Allah yuhibbul muhsinin Allah na son mutum ya rinka yin kare akan eh Allah ya sa mu dace abu na gaba malam yace ah yajuzu an yu an yuwakkila thiqa ya halatta kuma mutum ya bada nashi zakkan ta hanyar wakilta wani wanda ka amince da shi sai ka ce wani ga kuɗi dubu kaza je ka siya buhun shinkafa kaza ka fitar mana da tiya kaza a madadin zakkan konan mu mu adadi kaza ne kaga shi zai je ya fitar ya san wanda zai ba to ya halatta ka wakilta wanda ka ya san amintacce ne ba ainihin wato a wanda yake a menene dan cuwa-cuwa ba wanda zai je ya ki fitarwa da sunan cewa ya fitar a amintacce to dalili kenan da yasa ake ainihin wato iya fitarwa irin yadda zaka je har yanzu ma ana samun wasu masallatai wanda suke da ainihin jagorori amintattu sai kaga suna cewa idan jama'a sun fitar to za su iya kawowa su sun san al'umma da suke bukata sai su je su sararraba musu ina fata gane dan haka ana iya yin shi by proxy ma'ana wakilci kenan abu na gaba malam yake cewa na'am bishara'iha au tafriqiha ta hanyar ka bashi je ya siyo abin da za a ainihin wato raba din ko kuma hanyar ka wakilta shi ya je ya raba shi duka kana iya wakilta ba lallai sai kai da hannunka ba an gane ko abu na gaba mala yace idza akhara shakhsa zakatul fitri an waqtiha wa huwa zakirun to atima idan mutum kamar yadda muka yi bayanin nan yanzu kowa ya ji cewa lallai ya kamata ya fitarwa kanshi to sai wani ya ta yin wato nawa da sakaci da kasala har aka wayi gari ranar sallar bai fitar ba har aka je sallar idin aka dawo bai fitar ba wannan yayi yayi saba wa Allah amma kuma dole zai fitar fa amma kuma yanzu in ya fitar ba zai samu ladan zakan da kai ba ya samu ladan sadaka ne kawai kaga yanzu ya jawo kan shi ga laifi ga kuma ya rasa ladan zakan da kai kuma dole sai ya fitar to kaga me zai hana ka fitar a kan lokaci da za ka samu ladan fitarwa kuma ba za ka shiga cikin waɗanda za su yi laifi ba Allah ya sa mu dace gashi mala yace wa alaihi ikhrajiha kuma dole sai ya fitar ma tauba to amma daga baya sai je ta tuba da yiwa Allah ya yafe mishi dan ya saba wa Allah abu na gaba mala yake cewa tuqta lil fuqara to suwaye ake baiwa wannan zakat waɗanda ake baiwa sune kamar yadda muka ce talakawa wal masakin da miskinai minal muslimi daga cikin musulmai wato talakan ko miskinin sai ya zama musulmi ne kaka dauka cewa to aya ko wasu a kiristoci makwabtanmu wallahi suna wahala wajen ci da sha ganawa zakat ko a'a musulmi ake ba ba su da wannan hurumin za ka iya kyautata musu gwargwadon yadda shari'a musulunci ya halatta amma wannan to wani shari'a ne na musamman wanda musulunci ya tsara yadda ake yi so kamar yadda muka ce wanda aka san bai da halin abin da zai ci da kanshi da iyalan shi ko kuma koda yana da halin yana da halin mutum ɗaya biyu ne amma bai da na sauran kuma sun fi ƙarfin wannan adadin a gidan to waɗannan su ne ake baiwa ina fatan jama'a an gane Allah ya sa mu dace wala tuta lil mashari' al khairiyya mala yace irin waɗannan ba a zuwa a ba wasu wato kungiyoyi na addini kace kai zaka kai wa kungiyan suwane ne ko kungiyan suwane a ba kungiya ake ba ba balle tana kungiyar ta tattara ta je ta siyar ta zo ta ce za ta siya motan zuwa wa'azi a haramun mutane ake son a ba waɗanda za su yi amfani da shi ina fatan da ma'an gari Allah madaukakin sarki ya samu dace to waɗannan su ne a takaice a a wasu hukunce-hukunce da malam ya kawo a nan muka so mu tattauna sai dai wani abu mai mahimmanci da malam ya kawo a nan nake gani yana da kyau mu tattauna shi shi kuma ba zakkan ko nan ba ne wannan zakka ne wanda idan dukiya kai nisabi ake fitarwa na kuɗi ko waɗanda suke sha'awar su rinka ba da sadakan kuɗi a cikin watan Ramadan. To shine malam ya kawo wani bayani takaitacce wanda na ga yana da fa'ida kwarai da gaske. Malam ya ce ga wasu abubuwa wanda ya kamaci masu fitar da zakka a watan Ramadan su kiyaye. Wasu wayau ne masu dukiya ke yi, sai su ɗauka cewa ai shi ma sun fitar da zakka. Malam ya ce to su kiyayi wannan wayan. Menene shi ne? La tusarrifu zakka fi tafsirin sa'ini wani dukiyar shi ya kai nisabi ya kamata ya fitar da zakka amma sai ya ce wai wannan kudin a je a rinka dafa abinci ana yi wa masu azumi buɗe baki wannan zakkan ka bai yi ba wa yau kai kuma Allah bai karba ba dan Allah bai ce ka fitar da zakka ka yi wa masu azumi buɗe baki ba shi wannan a cikin wani kuɗi ne daban zaka fitar kai musu buɗe baki amma haƙƙin zakkan nan zaka dunkula ne ka ba wanda Allah ya ce ka ba ko mun gane jama'a malam yace saboda idan ka ce zaka yi wannan wayan ai masu zuwa iftaru sa'in din nan ba kowa ne kada ka cikin su ba wani yana da wadata amma saboda a masallacin yake sallah kuma ya ga an zo an raba abincin sai ya zauna ya ci to kaga bai cancanci ya ci zakka ba shi wani amma shi zakka akwai waɗanda Allah ya lissafa sinfi takwas Allah ya ce su ake baiwa zakka العاملين عليها المساكين والفقراء والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب غاسنا الله ya lissafa su takwas ko to su ne in ka fitar da zakka misali kai lissafin dukiyanka kana da miliyan 40 to a cikin miliyan 40 zaka bada miliyan 1 wannan miliyan 1 sai ka duba mutane biyu misali waɗanda za su iya yin jali da 1500 sai ka ba wani 1500 wani 1500 shikenan amma kaka ce wai wannan 1500 din a cire 700 a je a siyo abinci ana dafawa wai dubu ɗari biyu kuma za ka rinka yi wasu ɗan hidima to me kai kenan ba ka fitar da zakka ba kenan so wannan yana da matuƙar muhimmanci da kiyaye akwai waɗanda na san suna yin irin waɗannan Allah ya kiyaye mana ya ce na'am eh kwamitin zakka daidai ne shari'a ya tabbatar da ana iya naɗa kwamiti na zakka wanda su za su rinka zuwa suna karɓo kuɗin zakkan kuma su mika shi zuwa ga waɗanda Allah ya ce a baiwa sannan mala ya ce haka ba kowane maraya za ka aini wato ɗauka ya halatta ka bashi zakka ba akwai marayan da yana da dukiya wadataccen da ya fi ƙarfin zakkan nan saboda an ban mashi gado ina fata an gane kaga wannan ba za ka ce kawai mujarrad ya zama maraya ba kuma ka bashi zakka a shi ne ma yanzu ake jira in shi ma wannan dukiya ya kai nisabi to to in ta shekara shi ma a fitan mai da zakka an gane wannan da kyau ko sannan har ila yau waɗanda nauyinsu ke a kanka su ma ba za ka ainihin wato ba su zakka ba shi ne ka ga matanka nauyinka na kanka ne da haka ba za ka ce ka fitar da zakka amma matanka ka ba ba da haka ka je ka buɗe mata wani shopping mall ce ai dukiyar zakka ne na fitar na baki hajiya a'a wannan bai yi ba ina fata an gane ko mutum ya dauki zakka ya ce zai ba iyayen shi ko zai aike su aikin hajji da umara sai ce to ai Allah ne ka zai gani na aiki iyaye na a wannan haƙƙin su ne a wuyanka in kana da wadata ina fata an gane wanda zaka ba shi ne wanda ba shi da nauyin cin shi da shan shi a kanka shi yasa aka ce mace idan dukiyanta ya kai nisabin zakka to ita in ta fitar za ta iya baiwa mijinta Allah ya sa kun fahimci yawa yanayi saboda ita nauyin mijin ba akan ta ba da haka in dukiyar da ya kai misali za ta iya fitar da ba miji in yana daga cikin talakawa da ta kera mahukata zama an gane ko Allah ya sa mu dace da eh kwarai da gaske idan ita tana da hali ya zan mijin bai da hali to za ta iya fitar musu da wannan zakar da kai da kanta da mijinta da duk waɗanda su karkashin su daidai ne shine wala hunna mithlu alladhi alai alaihim walil rijali alaihinna haka ne ko daraja na'am alaihim ha eh wala hunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf walil rijali alaihinna daraja jazakumullahu khair na'am malam maraya now eh haka kannan uba ne ko yan uwa haka na haka naji a ya danganta idan ya riga ya kai matsayi na balagagge mai hankali wanda ya dace ya san ya kamata to yana iya zuwa ya nema a bashi dukiyar shi dama ka'idan da yasa aka ce a rike wa maraya zakka shine saboda yaranta ko kuma rashin mallakan hankali da zai iya sarrafa wannan dukiya kada ya itilafin dukiya an gane wannan da kyau ko to idan irin haka ne to sai ya ainihin wato bari sai sanda ya kai ikon da zai iya karɓar dukiyar shi shi sai ya ci gaba da fitar musu da zakka tunda waɗannan da suke riƙe mashi da dukiyar ba musulmai bane su ba san haƙƙin zakka ba ko na makamancin haka sannan kuma shi yanzu bai riga ya kai matsayin da zai iya sarrafa wannan dukiya ba amma in ya kai matsayin to zai iya neman su bashi kayan shi sai ya rinka fitar da abin da yake haƙƙi kuma sauran ya ci gaba da yin wato yin abin da ya kamata da su Allahu a'lam jama'a a takaice waɗannan su ne bayanai da malam ya tattara anan da muka ga mahimmancin mu dan tattauna mana su sai mu koma cikin ayoyin suratul a'la kamar yadda muka jiyo Allah madaukakin sarki bayan da yace kad aflaha man tazakka yanzu mun ji ma'anar tazakka ko to wa zakara isma rabbih fa salla ya ambaci Allah ambato mai yawa kuma yayi salla gashi yace zakka malahu wa arda khaliqahu ya bada zakka a dukiyar shi kuma yayi ibadar da ya yarda da ubangijin shi sai Allah yace bal tukfiruna alhayata ad-dunya ai tuqaddimunaha ala amri al-akhirah wasu abin da yasa suke yin kwange idan aka ce su bayar da zakka sun zabi rayuwar duniya ne fiye da lahira suna ganin duniya anan ne za su ji duk wani dadi anan za su ji wani rayuwa sai suka fifita shi akan lahira Allah ya kiyaye wa tabdunaha ala ma fihi nafa'uhum wa salahuhum fi ma'ashihim wa ma'adi sai suka aini wato zabi wato jin daɗinsu na nan duniya da kuma abubuwan da suke tunanin shi ne ran suke so a nan duniya sama da abin da shi zai zama rayuwa na dindindin rayuwa na har abada wanda yake shi ne na lahira sai Allah ya ce wal akhiratu khairun wa abqa ai lahira ya fiye musu alkhairi kuma lahira shine abin da zai wanzu bayan ainihin wato wannan rayuwa ta kaitacce to kaga dan wannan rayuwa da zai kare sai ka fata wancan rayuwa da zai zama abadiya bai kamata irin haka ba ai tawabullahi fi daril akhirah khairun min ad-dunya wa abqa abinda wannan aya ke nufi shine sakamakon da Allah zai yi wa mutum a ranar lahira ya fi mishi abin da ke nan duniyan gaba ɗaya kuma wancan shi zai dawwama ya wanzu amma wannan baya dawwama baya wanzuwa watan wata rana zai ƙare in bai ƙare ba kai za ka ƙare ka bar shi fa inna duniya daniya faniya saboda shi wannan duniyan kaskantacce ne kuma mai ƙarewa ne wal akhirah shi kuwa lahira sharifa baqiya mai daraja ne kuma shi yake raguwa ma'ana shi ne bai karewa fa kaifa yukar aqilu ma yufna ala ma yabqa dan Allah jama'a mai hankali ta yaya zai zaba abin da yake mai karewa sama da abin da yake mai wanzuwa kaga mai hankali ba zai yi haka ba dan haka jama'a mu rinka duba lahiran mu mu je na fifita abin da zamu samu a nan duniya akan abin da zamu samu a lahira wa yahtamu bima yazulu anhu qariba mutum ya ga ya ba da himman shi da karfin shi akan abin da cikin yan kwanaki za su kare ina fata an gane wa ya turku lihtimama bidaril baqa wal khuld sai ya bar abin da zai ainihin wato wanzu ya dawwama kaga bai kamata mai hankali ya wannan ba Allah ya sa mu dace sai Allah madaukakin sarki ya ainihin wato karasa wannan ayoyi da cewa inna hadha lafi suhufil ula waɗannan abubuwa da ake ainihin wato karanta maka to karatu ne wanda sun zo a littattafan da suka gabata ai inna hadha sura aw hadha al-aya ko hadhihi al-aya to la fi suhfi ula suhfi ibrahima wa musa al-imam abubakar al-bazzaz yake cewa ya samu riwaya ko hadisi daga abdullahi dan abbas Lada Abbas ya ce, yayin da wannan aya ya sauka, lamma nazalat inna hadha la fi sufi ula, sufi Ibrahim wa Musa, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kana kullu hadha aw kana hadha fi sufi Ibrahim wa Musa. Kun ga waɗannan karatu duk da kuka ji shi a cikin wannan sura, to bayanan sun zo a cikin littafin Annabi Ibrahim kuma sun zo a cikin littafin Annabi Musa. So ba wai sabon abu ne Annabi ya zo da shi ba. Ina fatan jama'a an gane. to haka malamai suka fassara wannan aya shine yayi daidai da faɗin Allah madaukakin sarki a qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla bal tuskiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa wato waɗannan maganganu to su ne suka zo a cikin littafin Annabi Ibrahim da littafin Annabi Musa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace hakan kuma yayi daidai da faɗin Allah a cikin suratu an-najm ne ko am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratan wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura kuma yujzahu al-jazaa al-awfa waɗannan bayanai sune Allah ya tabbatar da cewa shin basu karanta littafin Annabi Musa bane da kuma littafin Annabi Ibrahim bayanan nan duk suna ciki shi ne Allah ya ƙara maimaita a nan cewa lallai waɗannan bayanai suna nan a cikin sufi Ibrahima wa Musa Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan shine bayani da ya zo a aini wato wannan sura kuma da wannan muka zo ƙarshen tafsirin wannan sura insha Allah sai suratul ghashiya wanda sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah za mu aini wato tattauna shi muna fatan Allah ya amfanar da mu abubuwan da muka ji abubuwan da muka kuskure na bayanai gazan wato gazawa ne na ɗan adam da kuma ƙarancin sani muna roƙon Allah ya gafarta mana ya yafe mana muna faɗin wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa alaikum assalam ta Allah ya sa mu sani wajen zaka da ake ba da ana liman kamar yaya ban fashe za a ba liman na masallaci ba ko ko jama'a ta yi liman ya bi ka wadata ka kaga ya za ka ba liman sai dai in liman yana daga cikin waɗanda aka wakilta domin su idar da shi zuwa ga waɗanda suka cancanta. Ya cinye shi. Ba daidai ba ne, dama shi yasa aka ce in akwai amintacce da za ka wakilta an fahimta so shi malima a matsayin wakili kenan to amma in ka san ba bai da wannan amincin karshen ta zai tara ne a gida shi ya je ya siyar ya ta gudanar da harkokin shi da shi to kakka kai mishi ina fata an gane sai ka je ka bada da kanka Allahu a'lam na'am na'am
Allah ina zo kila dan mun fara da su haka.
na'am Shi ne zamu zaka da samu dama at least da su su ko zamu zamu gama da zamu kai da su.
Eh.
Da da kan fara ta sai ni da karatu kuma tambaya. Saboda ni abu ne na lura da shi ne. Muna muna da su kuma na ga ana tambaya haka. Kuma zai yi muna ne duk gama na wani abu. Kuma ya manta.
sai tambaya ya dauke bayani ba gaskiya ne asali dai wato ya kamata a rinka samun lokaci ne musamman da za a rika yin tambayoyi sai dai na ga nan ne muna da wato ragwa- eh, raunin yin rubutun tambayoyi to wasu kuma tambayar sukan bujirowa ne a cikin magana to yana da kyau duk wanda tambayan shi ya zo irin haka ya dan tsaya ya lura da yanayi akwai bayanin mai yiwuwa da ake son a yi idan ya shigo da wannan maganar nashi kila zai iya sa a manta da wannan bayanin so ba daidai bane ya yi tirarin wannan tambayar sai ya kokari ya rike tambayar nashi shi kada ya manta in ya gama jin bayanin to daga nan sai ya nashi tambaya hasali ma akwai yiwuwan bayanin nan da ake son a ƙarasa da kake son ka shigo da magana ko zai amsa maka tambayarka ai mun ga irin haka ko wani yana son ya tambaya sai ya ce ai wani yayi mishi to irin haka na iya faruwa so mu dai rika yin hakuri yana da muhimmanci kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya dace da mu na amfana tare da mu eh na a gina masallaci da shi jama'a ba a gina masallaci da kudin zakka haka ba a gina makarantar islamiyya da kudin zakka haramun ne dan masallaci da makaranta ba su daga cikin lissafin da Allah ya ce a gina da su dan haka in kuna son masallaci ku musulman za ku fitar da kudin aljihu ku gina masallaci da shi masallaci ya fi karfin sai an fitar da zakka za a gina shi ina ba ta gane sannan makarantar islamiyya ko inda za a karantar da addini shi ma ba wai da kudin zakka ya dogara ba so ku fitar da kudaden ku da albashin ku ku taxin kanku ku gina ai duk kuna gina gidaje akwai wanda yake gina gidan shi da kudin zakka mutum zai gina gida zai zo masallaci ya ce jama'a da Allah na siya wani fili ta hekta goma ina son in gina wani katafaren gida saboda haka ina neman taimako da Allah ku taimaka mu kuna yin haka amma ji yadda ake gina maka maka gidaje sai masallaci da za a ibadan Allah shine sai a ce sai a fitar da zakka ba daidai bane jama'a malamai suna yin wato a fadakar akan wannan cewa ba a gina masallaci da kudin zakka wayau ne din dai kada a ba Allah haƙƙin shi to sai ka fitar da zakka kuma sai ka gina masallaci yawa ayi na na na mala naji to shine kamar yadda muka ambata idan mutum ya fitar ko ka fara duba waɗanda suke dab da kai kusa da kai kusanci har na jini mabukata a cikin su to in ka fitar su zaka fara ba su ne a haƙƙu su suka fi cancanta to idan ka duba wannan immediate waɗanda suke surrounding ɗinka kaga uh, masha Allah duk babu wanda yake da irin wannan bukatar amma ga wani makwabci na ne muna unguwa daya yana da wannan bukatar to sannan sai ka kai mishi haka fabda bi man tahulu haka annabi yace ku fara da waɗanda suka fi cancanta na kusa da suka yi da na jini Allah ya sa mu dace wa alaikum salam na mara Naji. naji haka wato wannan wani kusanci za a fara itibari da shi ko kusanci na jini ko ko kusanci na gida ina fata an gane to a nan gaskiya kamar yadda muka ji cewa ana son mutum ya bada a inda ya fitar to za a iya gabatar da kusanci na jiki a na ma'ana makwabtaka na gida na anguwa an fahimta tunda ta yi wancan dan uwanka na jinin sai ku yi wata da watanni ma ba ku haɗu ba amma shi wannan in dai za ka fita gida to kuna haɗuwa to me kake tunani ya ga ka fitar da buhun masara ka kai zakka gobe kuma ka fito kai mai salama ta salama nan sai ya harare ka ya wuce haushin ka zai daji ina fata an gane so gara ka kulla wannan zumunci na yin wato wannan makwabtaka Allah ubangiji ya sa mu dace jama'a sai in Allah ya kai mu darasi ne gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi